الحمد لله نحمده ونستعينه ونستكثره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يره الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu dare ne na litinin 19 ga watan ramadan hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da 1436 daidai da biyar ga watan julai shekara ta 2015 a ci gaba da karatun littafin kun salafiyan alal jada na فضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام بن سالم السهيمي Allah madaukin sarki mai sakayya da alheri duk mutumin da zai bi wannan tafarki na salafiyanci to ya salafiyancin da gaske ya hau doron hanya a bisa fahimtar nassin alkur'ani da hadisi irin yadda annabi ya ɗora sahabbai a kan shi kakka zo da tunaninka da ra'ayinka a wannan harkan ba a karban tunanin wani ko ra'ayin wani fahimtar wani ko fatawan wani ana fahim ana amfani da fatawa ne da fahimta irin na annabi da sahabbai kaɗai allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu a karatun da ya gabata mun ja baƙin da mala yake cewa fa innahu ma min firqatin yanda al'amarin yake babu wata ƙungiya wala ta'ifatin ko wasu tawaga na tafiyan wasu al'umma illa wala haminal akawali face sai an same su da zantuttuka wala itikadat da kuma ƙudurin zuci za a same su da tarin aƙidin da ma yi khalifu kitaballahi wa sunnata rasulihi za a samu suna da aƙidan da ta saba ma littafin Allah da kuma sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kamar yadda buga buga misali ne da bayanin da ibn hazmin zahiri ya yi a cikin littafin shi mai suna alfisal filmilal wal ahwa'i wan nihal dangane da asha'ira aqidan asha'ira waɗannan masu alwujudu wal qidam wal mukhalafatu waɗanda suke da aqidan littafin hayatul islam ibrahimul laƙani idatul dijinna da dai waɗannan tarkacen su ne masu aƙidan cewa duk annabin da ya zo sanda annabin ya rasu to annabtan shi ya tashi aiki littafin da ya zo da shi ma ya tashi aiki a aƙidansu daga ran da annabi ya rasu to an gama cin kasuwan annabtan shi duka ba abin da za a ƙara moriya na shi wannan ya sa kaga suke iya farautuwa ƙidu iri-iri su ɗauka suna bi za mu zo cikin littafin nan da izinin Allah za ka ji irin waɗannan tarkace da irin wannan shiriritar irin wannan aƙida na asha'ira ita ce aƙidan sufaye wannan ya sa ibn saba'in yake cewa laƙada hajjar buna amina ta wasi'an iskala lanabi ya ba'adi wai ɗan amina ya takura mai yalwa ya ce ba annabi a bayan shi wannan aƙidan ce 'yan shi'a suke da ita da suke cewa bayan rasuwan annabi sai da kwana arba'in ana mafatima wahayi haka suka ce mala'ika jibrilu yana sauka kan a'immansu yana masu wahayi kun gano wannan da kyau ku to duk waɗannan tarka-tarka da tarkacen in ka ɗauko ka haɗa su da alkur'ani da sunna sai ga suna karo domin allah madaukin sarki yana cewa annabi shine cikamakin annabawa haka sannan kuma hadisi annabi ce la nabiya ba'd kaga aqidan waɗannan a bisa misali kadai aqidan ta ci karo da alqur'ani da sunna to aqidan ahlus sunna wal jamaa babu wannan rudanin ko wannan darkaniyan ko wannan hayaniyan a ciki baki da jama'ar annabi kuna fahimtar wannan shi yasa ba za mu bi manhajin kowa ba sai manhajin da annabi ya dora sahabbai akai Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu wannan magana mala yace qala shaykhul islam ibn taymiya shehun musulunci ibn taimiyyat al-harrani ad-dimashqi abul abbas alaihi rahmatullah yake cewa wal haqqul khalis tsantsan gaskiya allazi la batila fihi wanda babu tarkacen ƙarya da anna a ciki ma ahlus sunna wal jama'a wannan gaskiyan tana tare da ahlus sunna wal jama'a ne wa haza ma'arufin bitatabbu'i fi kasirin min al-aqaid zaka fahimci wannan idan ka bibi da yawa daga cikin aƙidin da mutane ke ƙudurcewa wal usul da kuma irin usulul aqaid dinsu zaka fahimci cewa dukkaninsu akwai rashin gaskiya akwai kafirci da zandaka cikin aqidinsu kuna gane wannan da kyau ko aqidan ahlus sunna ne kadai babu irin wannan rudani da hayaniya sai ce unzur tariqul wusul ila ilmil ma'mul ka karanta wannan littafi anan ne mala ya dauko wannan bayani a shafi na 22 duk wannan bayanan da muke yi fa jama'a ba a shiga asalin ma littafin kun salafiyan alal jada din ba har yau muna jin muƙaddima ne kun gano wannan ke ku ko daga muƙaddiman aka tsaya lalle an yi bayani Allah madaukin sarki ya sa mu dace lizalika kana ahlus sunna mala yace to da wannan ne ahalus sunna suka zama khairu firak khairu firaki hazil umma su ne mafi alkhairi daga dukkanin ƙungiyoyi da rarrabuwan wannan al'umma wa ausar da tsawa ifiha kuma su ahalus sunna su ne 'yan tsaka-tsakiya na dukkanin jama'un da ke danganta kansu zuwa ga al'umma zuwa ga addini zuwa ga manzan Allah to ahalus sunna su ne kadai waɗanda suke su ne ‘yan wasatiyya fahimu ta'ifatul mansura ahlu sunna su ne ta'ifatul mansura wa humul firqatun najiya in ka so ka ce su ne ummatul khair kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ahlu sunna su ne ummatul wasatiyya wa kazalika ja'alnakum ummatan wasata ahlu sunna su ne ta'ifatul mansura sannan su ne firkatun najiya la ya durruhum man khalafahum wala man khazalahum wanda ya saba masu ko ya tawaye ya bar su ba abin da zai cutar da su ana gane ta'ifatul mansura ne ko firkatun najiya ko ummatul wasatiyya ko kuma ummatul khairiyya shine suna tafiya a bisa wani tsari tare da wasu sai wasu su janye idan kaga janyewansu bai wargaza wannan harkan ba to ta'ifa mansura ce shine la yadurruhum man khalafahum wala man khazalahum duk wanda ya tabar da su duk wanda ya bar su ba zai cutar da su da komi ba amma idan kuna tafiya sai sai suka janye sai kaga al'amarin ku ya watsi kun gano wannan da kyau ko to ba ku ne ta'ifatul mansura ba misali a zamanance lokacin da aka zo a siyasance a najeriyance aka ce an yi jam'iyyar adawa an zo an yi maja ba ca nake akwai jam'iyyar da aka dinga watse mata ba eh aka dinga aka dinga aka yi tawariya aka yi waye aka yi waye an yi wannan wannan watse mata da aka yi ta cutu ko ba ta cutu ba to ba ita ce ta'ifa mansura ba ba ita ce firqatul najiya ba ba ita ce ummatul khairiyya ba ba su ne ummatul wasatiyya ba kuna gano wannan da kyau ko ana nan idan wannan din ma da suke majan suke kaza wani goguwa ya juyo akai wata akai ta komawa daga nan zuwa can daga nan zuwa can har aka waye gari wannan bata kai bantanta ba ita ma ba ita ce ummatul khairiyya ba ba ita ce wasatiyya ba ba ita ce duk abin da muka lissafa ba kuna gano wannan a duniyance na buga muku misali to haka idan ka shigo cikin addini kuna gudanar da harkan addini sai aka waye gari wasu sun janye daga gare ku to sai a gani wannan janyewa akwai illan da ya muku sai a ga babu to ku ne ta'ifa mansura kakku damu duk wanda ya tafi ma ya fi jirgin sama tashi ya fi ruwa gudu ya fi duk abin da zai fi tafiya ina ba mun gano wannan da kyau amma kana ganin an yi shar goguwa ɗaya ce muku tambir to an samu matsala ba ku ba ne ina fatan mun gano nan da kyau a ba ko bane Allah maɗauke sarki ya tsare mana imanin kuna gane misalin to a cigaba da buga shi Allah maɗauke sarki ya tsare mana imanin to shine sai mala a ƙasa yake cewa unzur wasatiyatu ahli sunna bainal firaq littafi ne wani malami ya rubuta wasatiyatu ahli sunna bainal firaq cikin ƙungiyoyi gaba ɗaya ahli sunna sune ummatul wasatiyya ya dauko wannan bayani a shafi na 287 Allah madaukakin sarki ya sa mu dace wannan littafin yana daga cikin littafin da zamu karanta kun gani kuma ina ma sha'awan ya zama za mu karanta shi ne a lokacin da muka zo ta hajjud ɗan nasiyan da ake na minti goma minti sha biyar ɗan nan aina ganin an yi wannan abin ya yi ko? eh ya yi? allah ya sa mu dace to ga masu littafi su nemo shi mala yake cewa kama kala shekul islam ibn taimiyya wannan al'amarin ya yi daidai da maganar da shekul islam ibn taimiyya ya faɗi ya ce wastun fin nihal kama anna millatal islam wastun fil milal ahalu sunna su ne 'yan tsaka-tsakiya cikin ƙungiyoyin addinin musulunci addinin musulunci ɗungurungun ɗin shi ne kuma ɗan tsaka-tsakiyar sauran addinai baki ɗaya yadda musulunci shine tsaka-tsakiyar addinai to haka ahalus sunna suke tsaka-tsakiyar ƙungiyoyin cikin addini cikin musulunci ina fatan mun gano wannan da kyau yanzu a cikin musulunci akwai duk tarkacen da muke faɗi ko shi'a sufanci abin nan hawarijanci rafi duk da yawan nan hayaniya to ahalus suna su ne wasatiyya in kuma ka ɗauko addinai to addinin musulunci shine addinin tsakiya-tsakiya ana fahimtar wannan misalin ibn taymiya yayi wannan bayani a cikin fatawa majmu'ul fatawa mujalladi na hudu shafi na 140 daidai wa min al ma'lum halace abu ne sananne anna ahlus sunna wal jama'a su ahlus sunna wal jama'a hum ashabu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sune sahabban annabi wa hum tabi'una lahum bi ihsanin sannan ahlus sunna sune da tabi'ai almajiran sahabbai da suka biyo bayan sahabbai da kyautatawa wa man sara ala manhajihim da duk wanda ya bi manhajin annabi da sahabbai da tabi'ai su ne ahalus sunna duk wanda ka same shi ko yana kurin cewa shi ahalus sunna ne amma ba manhajin annabi da sahabbai da tabi'ai yake bi ba ba ahalus sunna bane sai dai sojan haya ne kun gano wannan da kyau ku ya an hayo shi ne don ya kawo ruɗani cikin ahalus sunna sojan gona ne ana fahimtar wannan da kyau ko ahlus sunna yana bin manhajin annabi da sahabbai ne ba kwana da fatan mun gano wannan da kyau wasalaka tariqatihim ila yawmiddin kuma yabi hanyar annabi da sahabbai da tabi'ai har zuwa ranar kiyama to wannan ahlus sunna wal jamaa tana dogewa har zuwa ranar kiyama ga duk wanda ya bi wannan hanya fasara bi ne muku fasaran farko annabi da sahabbai da tabi'ai har zuwa tashin kiyama duk wanda ya shiga wannan manhajin ana ce mashi me ahlus sunnati wal jamaa an gane wannan wanda yake kan wannan tafarkin kuma zai zauna akan wannan tafarkin har abada ba yau ya shiga ya fita ko ya taba shiga a ce to a cin da ya taba shiga ahlus sunna ban a ba a haka an fahimci wannan to wannan yana buƙatar mu ƙara sharhi in Allah ya kai mu gobe ku sa alama akan inda ya ce wa minal ma'alum subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum